بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ومن سرق ربع دينار ذهبا أو ما قيمته مم.
يوم السرقة ثلاثة دراهم من العروض مم.
أو وزن ثلاثة دراهم جبت جبة وبيع إذا سرق من حذر من حرث حرز
malam ya ce wa man saraka ruba a dinarin dukkan wanda ya saci rubu'in dinari kashi ɗayan hudun dinari zahaban na, az- na dinari au ma qimatuhu yawma sariqati thalathatu darahima min al-urud ko kuma ya saci abin da ƙimar shi zai kai dirhami uku ya saci wata kadara wanda ƙimata idan aka kai ta kasuwa za a saida ta matsayin dirhami uku yawon sarika a ranar da ya saci wannan kadara ɗin ba a ranar da aka kama shi ba saboda zai iya yiwuwa kadara a lokacin zafi ka siye ta da arha amma a lokacin sanyi ka siye ta da tsada irin kaya irin na na ɗari kayan ɗari lokacin zafi za ga suna da kwai arha lokacin sanyi kuma sun yi tsada ko kuma ya zamanto kayan da a lokacin zahi yana arha amma a lokacin sanyi a lokacin sanyi yana arha amma a lokacin zahi yana tsada irin abin da ya shafi fanti da makamantansu to yanda za a yi wa mutum kima ranar da ya sata za a yi lissafi da ita ba wai ranar da aka kama shi ba to idan ya kai gwalgwadon dirhami uku an wazana tsalatsati da rahima fiddatan ko kuma ya kai nauyin ya saci nauyin dirhami uku na azurfa to kudi'a sai a yanke mishi hannu na dama idza saraka min hirzin idan ya zamanto ya saci wannan abin da gurin da aka ajiye shi amma inda a ce ba da gurin da aka ajiye shi bane ya sace shi wannan ba za a yanke mishi hannu ba zai iya yiwuwa mutum misali ya bar mutum shi ana a aji nan ba ba gurin ajiya bane ya ga mutum ya kama shi kai tsaye ba za a ce wa ɓarawo ɓarawo sai iya yiwa ya ce gani ne a ranar ne kuka aje shi kuka kama kushi cikin inuwar wannan ko kuma ya ce gani ne nan kin mutane suna shigi da huci kada je wani ya zo ya ɗauka ba sani ba shine zan kai gida na aji sai ya gaskata shi amma in can cikin gida ne ya shiga ya ɗako shi bayan an je an ajiye shi a can ciki to an san manufar shi an gane ko Mm, فلا قطع في الخلسة ويق- ويقطع mm.
في ذلك يد الرجل والمرأة والعبد wala qada'a fil khulsa babu yankewa hannu cikin inda mutum yayi warci yana cikin kasuwa yana tafiya sai ya ga wani yana lissafa kuɗi kawai taraf ya ɗauke sa a jiwon shi da aka kawo shi to ba za a ce ba ai kuɗin da da ya warce ya kai miliyan guda a je a yanke mishi hannu a'a zai iya yiwa wannan abin da ya sa shi warce ko abincin rana bai ci ba kuma ba shi da ko biye ko sama ko ƙasa ko gida ko waje shi wannan mai lissafin kuɗi in ya kama shi ya amso jika ɗari biyar ƙinshi ɗari biyar ƙinshi sai ya ɗauki dala ɗari bai ya ce je ka Allah kiyaye zai iya yiwa yunwa ce yake ji ya je shi ya karya na'am
ويقطع في ذلك يد الرجل والمرأة والعبد wa yuqda'u yadur rajuli ana yankewa hannun mutum wal mar'ati da hannun mace wal abdi da hannun bawa fi zalika cikin inda mutum ya saci rubu'in dinari ko kuma ya saci abin da zai kai nauyin dirhami uku na azurfa na'am ثم إن سرق قطعت رجله من خلاف thumma in saraka sannan kuma idan ya sake yin wata sata bayan an yanke mishi hannunsa na dama to idan ya sake yin wata sata wanda kuma wannan satar da ya yi ita ma kimarta ta kai kimar da za a iya yankewa mutum hannu to yanzu tun da an yanke mishi hannu a sata ta farko da yi kuɗe a tirjiluhu min khilafin sai a yanke mashi kafar shi ta saɓani amma za a yanke mishi tun da hannun dama aka yanke to kafar hagu za a yanke yanzu sai a bar shi da hannun hagu da kafar dama ya raka yawon shi a gari ثم إن سرق فيده thumma in saraka fayaduhu sannan kuma idan ya sake yin sata ta uku kuma ya saci abin da ya kai a cire mai- a a yi mai wato haddi na barawo to fayaduhu sai a yanke mai hannun shi na hagu
ثم إن سرق فرجله thumma in saraka farijluhu sannan kuma idan ya yi sata karo na hudu bayan an yanke mishi hannaye guda biyu ga ƙafa ɗaya yanzu ƙafa ɗaya ta mai saura to yanzu idan ya sake yin sata sai a cire ƙafar ɗaya ثم إن نعم.
سرق a جلد ja mishi وسجن gundu-gundu to thumma in saraka julida wa sujina sannan idan ya zamanto ya sake yin sata karo na biyar yanzu babu hannaye babu ƙawahuwa kuma Allah ta'ala ya ce wa sariqu wa sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah to yanzu tunda babu abin da za a yanke mishi ba za a ce ba a yanke mishi harshen shi ko da abu julida za a samu a dan caccar koya mai bulala da kyau wasu jina kuma a ji a sa shi gidan yari eh amma mu kuma nan yanzu kawai sata in mutum yayi babu wani zancen a ce a yi mai a yanke mai hannu babu wani zancen a ce a yi kaza a yi kaza kawai kai tsaye gidan yari ake kai shi kuma in aka je ma yanzu maimakon a ce a dan caccarkwaya mai bulala a dan bashi kashi saboda ya larabtu sai a samu wayansu daga cikin dangin su je su biya kuɗin ma wahalar da zai yi duka zai zamanto gidan yaron zai zamanto kamar wani gurin hutu ne ma shi a gare shi gobe idan ya dawo zai ga in yana tunanin halu in yana so ya koma canjin zai sake yin wata lalatar da za a maida shi ta wanda inda a ce ana tsaye da doka ta Allah subhanahu wa ta'ala to da abin ya ragu sosai na'am ومن أقر بسرقة قطع Mm.
وإن رجع أقيل وحرم السرقة إن كانت معه وإلا Mm.
أت أت إيه.
na'am to shikenan wa man aqarra bi sariqatin نعم.
dukkan wanda ya tabbatar da cewa yayi sata aka zo aka ce wane ne ya sace wannan dukiyar ta wane ya ce eh ni ne ya faɗi da kanshi to kudi'a sai a yanke mai hannun shi shikenan matukar dai dukiyar ta kai rubu'in dinari ko ta kai nauyin dirhami uku na azurfa to sai a yanke mai hannun shi to wa in raja'a idan ya dawo daga wannan furici da ya da cewa ya yi sata ya dawo ya ce shi fa ba haka yake nufi ba shi tunanin shi da aka ce sata tunanin shi ya- ya baiwa wani ajiyar kuɗi Mm.
to da ya je amsa bayanan sai ya ɗaku tunanin shi wannan sata ne da aka ce an yi sata ya ce shi ya yi ya daga baya ana hamala a yanke mishi hannu ya ce wai da ku ku ku ku ku ƙara min haske a wannan kan satul wannan kuɗi na ne wani ɗauko aka ce a'a ba wannan ake nihi ba ya ce to dan Allah ne wannan shine nayi to shikenan uqila sai a zobe mishi wannan haddi da za a yi mishi ba za a yanke mishi hannu ba نعم.
wa gharima sariqa sai ya rama abin da ya sata din wato zai rama abin da ya sata din in kana ma'ahu idan wannan abin da ya sata yana tare da shi misali da yawa da aka yi ce to ai kayan ajiya ne da kai kuma he shi wanda aka kai wa ajiya da ya ce to ai ba haka ake ba yanzu mai duwa wannan abin da ka ɗauka za ka yi ina in ka zo ka gani ga kai ga shaidun da ka bani suna nan sai in damƙa maka نعم.
shikenan sai ya dawo da ita to
أتبع بها wa illa uttubi'a biha idan kuma ya zamanto babu ita a hannun shi yanzu tunin da ya ja dama har ya kashe ta kuɗi ne ya baiwa wani ajiya zai siyi moto yanzu shi mutumin sai aka ce ya tafi gona kuma ya samu motan tun da safe ne kawai sai ya je shi ya san inda yake ajiya kuɗi ya karya kyauran ya ɗauko kuɗin wannan yanzu sai ya siyi moto ya shiga burgar shi da shi da aka zo aka ce ai mun gawa ne shi ya karya kyauran aka zo aka ce kai kai sata ce eh ni ne daga baya ana hamara kai shi gurin alƙali ya ce to ai kuɗi na ne aka ce to ina yake ce ai motan nan da nake kai dama shine zan saya kuma na saya to yanzu uttu bi biha sai a bi shi da wannan kimar wannan abin da yake kan nashi to amma a nan in ya zama to nashi ne dama shikenan kawai zai kirawo shaidu ne guda biyu ya ce to wannan lokacin da ya bani kuɗin sa jika ɗari biyu ya ce in ajiye mishi to gashi yanzu ɓannar da ya mun ma ne yanzu ba ta ɓannar ba nake hankali na tuni ya tashi na ya tsammani wani ne ya zo ɗauke kaya ya ɗauke kuɗin ashe shi ya zo ɗauke kayan shi to ku tabbatar da cewa ya ɗauki kayan shi don kar gobe ya zo ce in bashi shikenan a kafa shaidu To.
ومن أخذ في الحرز Mm.
لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز وكذلك ال-
to shikenan wa man akhadha fil hirzi dukkan wanda ya doki abu a cikin tsarin shi ya shiga gidan mutum ya doki kayan shi to lam yuqta da zaran ya doki wannan abun ba za a yanke mishi hannu ba idan aka kama shi Na'am.
idan mutum ya shiga gidan mutum ya doki wata salula wanda ta huce jika arba'in to kawai sai mai mai sallal ya gani dab ya kama shi ai to ba zai ce ba mu je gurin alƙali ya yanke maka hannu a'a ba za a mai haka nan ba hatta ya khurija sariqata min al-hirzi har sai ya fitar da wannan abin da ya sata din da abin da ya sata din daga tsarin shi sai ya fito daga cikin gidan ya kama hanya zai shiri to yanzu shikenan an samu nuhur shi amma zai iya idan ya kama ya carab dama kai ne kake musata ce a caji ne na so nima in za in satawa na leka kuma na ga takan ashe ba kan cajin ba take shine da zan adana maka saboda na ga kuna barci kal wani ya zo shi ya doke maka ya maka mugun hali ya ce ni yayi adalci na maka Eh, sai ya ce to kawo ta je ka Allah kiyaye كذلك الكفن من القبر wa kadhalika al-kafanu min al-qabr hakanan kuma wanda ya saci likafani ba za a yanke mai hannu ba har sai lokacin da ya fitar da shi daga cikin kabari a ga hal ya rufe kabarin ya ya hoto da likafan to an san manuwar shi wannan amma inda aka tara shi yana kuyu kuyu ya bude wani kabari yana hama da hudu likafan ya ce a barawa likafan ne zai ce a ɗazu lokacin da ana suturarwa ne to sallata ta faɗa to shine nake tunanin a nan take ko ku a hanya ne ta faɗi ni dai na mance amma an yi ta kiranta ba ɗaga ba kawai ya ba da mutane a ce to shi kenan leƙa a ɗan haha suka miji ba a gari ba rihi shi kuma satar likafa ne ce yanzu to amma in dai har bayan ya hudda likafanin ne daga jikin mamacin ya rufe ramin a gan shi da likafanin wannan to sai a yi mai haddi matuƙar wannan abin da ya sata ɗin ƙimar shi ta kai rubu'in dinari tau ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع wa man saraka min baitin udina lahu fi dukhulihi dukkan wanda ya saci kadara daga cikin gidan da aka yi mai izinin shigar cikin gidan wannan aka mai izini ya dinga shiga cikin wannan gidan irin misali mutum ya yi sata a cikin gidansu ya je shi baban shi ya tafi kasuwa baban shi yana zuwa Kano kawai dama yana da kili kawai sai ya je ya bude ya bude ɗakin baban shi ya ɗauki jika ashirin ya sa a jihun shi ya daga baya aka gane ashe barawon baba ɗan shi ne yanzu wannan lamya kuɗa ba za a yanke mai hannu ba saboda shari'a ta yi mai izini da ya dinga shiga gidan wannan an gane ku din gidan da shari'a ta yi wa mutum izini da ya dinga shiga shi to idan ya yi sata a cikin wannan gidan ba za a yanke mishi hannu ba saboda yana da kwai alhurma ta wanda wani wanda ba ɗan cikin gidan ba ba zai shigo ba an gane ko to ولا يقطع المختلس hakanan kuma wala yuqda'ul mukhtalisu to tunda aka ce ba za a yanke mishi hannu ba za a ladautar da shi shikenan baban in shi yana jin tsoron zuciyar shi sai ya sa wani babban dan shi ya ce a samu wani a mishi kashi to yana ne a ja kunnen shi ba a ba shi kashi na kirki saboda gobe kale kara wala yuqda'ul mukhtalis hakanan kuma wanda yake mai warce dan warce ba a yanke mishi hannu idan aka kaba shi sai dai a dan mammare shi da kyau saboda gobe kar ya sake yi wa mutane Mana abu da muna kaza.
na'am وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد Mm, أو قطع يلزمه وما كان في رقبته mm.
فلا إقرار له to wa iqrarul abdi furucin bawa fi ma yalzamuhu cikin dukkan abin da yake kama wannan bawan wanda za a yi wannan abin ne fi badanihi a cikin jikinsa min haddin na haddi irin na ya zamanto bawa ya yi wa wani ƙazafi wannan haddin za a mai bulala ne a jikinsa ne wanda zai sha shi zai sha kashi zai sha bulala aw qad'in ko kuma yankewa hannu saboda yayi sata yalzamuhu to ya kama wannan bawon dole a mishi in dai haddi na duka ne ko haddi na yankewa hannu za a yanke mishi hannu to wa ma kana fi raqabatihi fala iqrara lahu to wa ma kana fi raqabatihi dukkan wato idan yayi furici cikin abin da yake zamantowa za a bada shi ne ga baki ɗayan shi saboda shi bawa akwai laihin da in yayi ba wai ba wani kisasi za a kona ba shi kan shi bawan duka ya ciyu duka za a bada shi to dukkan abin da ya zabanto ya yi furici a kan dukan shi ne za a bada shi fala iqrara lahu ba za a tabbatar da wannan furicin nashi ba yanzu misali ɗa suna wasa da bawa kawai bawan wannan ya yanke mishi hannu ba za a ce ba ya kisasi a yanke wa wannan bawan hannu bawan duka ga baki ɗayan shi za a baiwa baban ɗan wannan an gane ko to yanzu kawai an yanke wa wani yaro hannu ba a san ma wanda ya yanke mishi wani bawa saboda ya gaji da mai gidan shi mai gidan shi kullum ya takura mishi ya aika shi shine tauna daga an yi asuba ya je shi ya raka ban ruwa a lokacin gona kullum yana zuwa gona ya mishi noma ya mishi to ya gaji ga baki da kawai da ya ji an ce an yanke hannu wani kawai ya fito cewa ni na yanke hannu na'am
saboda ya huta daga hannu wancan mutum ya zo gurin alhaji ya san dai alhaji duk da kare bakin shi ya raka sa shi shara ya raka sa shi wance-wance ya raka mishi kaza ya raka mishi kaza to yanzu wannan ba za a ba za a yarda da wannan furucin nashi saboda zai iya yiwa dama akwai wata a ƙasa an gane ko to ولا قضاء في ثمر معلق wala qada'a fi tsamarin mu'allaqin haka nan kuma ba a yankewa mutum hannu cikin inda ya saci wato ɗiyan itatuwa wanda suke cikin uwayensu mutum ya je shi cikin dare ya saci mangoro ba za a yanke mishi hannu ba saboda wannan mangoro zai iya wa ala ishe mu ne zai yi an gane ko an gane ko to amma in dai mangwala wannan hal an kashi gida ne ya zo shi ya ɗauka to wannan za a yanke mu shanu matukar ya ɗauki abin da ya kai rubin dinari na'am Mm.
Wala- saboda ita shari'a kullum tana baiwa mutum dama tana mishi uzuri saboda zai iya yiwa wannan ɗaukan da ya yi ba shi da da ya shiga gabaki ɗaya ba gaba ba baya ne to ولا في الجمار في النخل hakanan wala fil jummari hakanan babu wato yankewa hannu cikin inda mutum ya saci ki- kililin a cikin dabino kam idan aka ce aljummar shine girin girtsi ko mai ake ce mishi da Eh, girin girtsi na dabino نعم.
eh to wannan ba a yankewa hannu saboda mutum ya ɗauke shi Mm.
ولا في الغنم الرائع- الرائية الرائية Mm.
حتى تسرق من مح- من تسرق.
مراحها تسرق Mm.
تسرق ليس. من Mm. hatta tusraqa min murahiha مراحها.
na'am hakanan kuma malam ya ce wala fil ghanamin ra'iya hakanan ba a yankewa mutum hannu نعم.
cikin wato busashe da ya kama wanda suke na kiwo busashe tumakai da awakai wanda suke hannun makiyayi aka ga wani yana kora su to ba za a yanke mishi hannu ba hatta tusraqa min murahiha har sai in an sace ta daga inda take kiwo aka kora ta aka hudda ta daga inda take kiwo in ya zama to akwai wani keji babba a ciki ne wannan busashen suke kiwo to sai aka ga wani yana kora su wani bangare a cikin kejin dai to ba za a yanke mutane ba kawai za a ce mishi kai mun ganka ta yi wasanka to amma ya ga hali ya hudo wasu guda uku ko hudu ya hudo su ya kama hanya da su daga cikin keji eh to wannan an san manuwar shi shikenan sai a kai shi a ladabtar da shi to وكذلك التمر من الأندب wa kadhalika tamru min al'andar hakanan kuma dabino ba a yankewa mutum hannu idan aka ga mutum ya ɗauke shi daga ma- mashanyar shi da aka ce al'andar shine inda ake zuwa a zub da dabinai ya bushe Mm.
sai kuma sai a zuba su a buhunsu a kai a jirge su don aka ga mutum ya saci dabino a nan to ba za a yanke mishi hannu ba sai an ga ya fito daga wannan masha- mashanyar tashi ya fito da shi zai tafi da shi Mm.
ولا يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة والزنا to shi kenan wala yushfa'u ba a neman alhurma game da asar ya so mutum haddi liman balaghal imama ga wanda laifin shi ya isa kunnen limami limami na musulmi fi sarika cikin sata da yi idan mutum ya yi sata wanda aka yi wa sata zai iya yiwa ya ce ya yashi a kyale wanda ya yi satar wannan ya tafi uzurin shi to amma duk lokacin da ya ce bai yarda ba yadda aka je gaba da kali wani suka zo suka tattashe shi ka ce kai ka yahi to ko ya ce ya yahi yanzu ba zai yahu ba in dai har lamarin ya isa kunnen alkali yanzu zancen yahiya ba ta taso ba yahiya ba za ta yi amfani ba nan wa zina da kuma zina idan mutum ya yi zina za a iya ruha wa abin ruha a- a a zuba mai ruwa a yayyafa mashi ruwa a rihe abin ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya gafarta mishi amma matukar labarin yin zina shi ya je ya isa kunnen shugaba na musulmai to daga bayan wannan iyayen yarinya ba za su ce ba su sun yaye in dai dan su ne da saboda wannan haƙi ne na Allah kuma shi liman ba shi da damar ya ce to tunda kun ce kun yahe ko an yahe a iya yahe a'a wanda haƙi ne na Allah dole sai an tsira shi Mm, to in ya zama to haƙi na Allah kafin a zo wajen liman kuka sulhunta to shi Allah yana iya gafarta wa mutum yana iya yafe mishi to amma in haƙƙi ne naka to a wannan lokacin in kai magana za a iya fuskantar ka shine cewa tulifa في ذلك في fil القلب qadhafi to malamai sun dada juna sani fi zalika cikin yin alhurma bayan labari ya isa kunnen limami fil qadhafi idan ya zamanto qadhafi ne mutum yayi wa mutum dan uwansa wani ya yi wa wani ƙazafin ya yi zina sai ce bai yarda ba sai da aka je gaba alƙali to ashe shi wannan wanda ya mishi ƙazafin ya yi zina ɗan uwan wani mai kuɗi ne shi kuma mai kuɗin yana mishi allura ya zo ya same shi haba wani wannan hukanan mu ne huka je ya kai shi alhaji mun san makanan ku ne a yi haƙuri to ba laifi in ya je wajen gaba alƙali ya je ya ce ya yahe wannan abu saboda wannan haƙƙin shi ne mutuncin shi ne aka taɓa amma wancan kuma haƙƙi ne na Allah bulala ɗari ta mazinaci wannan haƙƙi ne na Allah an gane ko نعم yankewa hannu na ɓarawo wannan haƙƙi ne na Allah amma yin ƙazafi wannan mutuncin shi ne aka taɓa to in ya ce ya yafi zai iya yiwa alƙali ya ce to shikenan ku je ku dama mu za mu tsaye da haddi ne saboda wannan haƙƙin ka ne na a mishi bulala ta mana amma tunda ka ce ka yi a zauna lafiya mu ma haka ɗin muka yi so ومن سرق من الكم وبيع
wa man saraka minal kummi dukkan wanda ya yi sata ya yi wa mutum sata minal kummi daga hannun riga ko daga ajihun riga ya sa hannun shi cikin ajihun wani ya ɗauko kuɗi ko a hannun rigar wani ya ga wani ado mai kyau wanda wannan adon shi kai ɗaya ma ya kai rubu dinari ko sama da rubu dinari kawai ya sace shi to kuɗi sai a yanke mishi hannu saboda ya yi sata ne min alhirzi Eh, yanzu warce in aka ce warce shine ka hudo abu ka rike a hannunka kana mililita wani ya gani a warce ba wai ya sa hannunka ba a cikin ajihun shi eh, ya sa hannun shi ba a cikin ajihun ka wannan ba warce bane wannan sata ce na'am ومن سرق من الحري Mm.
وبيت المال mm, والمغنم mm.
فليقطع wa man saraka min al-huri dukkan wanda yayi sata daga rumbun sarki ya je ya je shi ya bude cikin dare ya saci wani abu wa baitul mali ko kuma yayi sata daga baitul mal inda ake ajewa dukiya ta musulmai wal maghnami ko kuma yayi sata daga kayan ganima to fali qud'a shi ma sai a yanke mashi hannu matukar ya huddo shi daga gurin da aka ajiye shi
وقيل إن سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة دراهم وبيع To shi kenan waɗansu daga cikin malamai suka ce idan ganima ce ya ɗauka ya yi sata a cikinta ba za a yanke mai hannu kai tsaye ba. Za a leƙa abin da ya sata da kuma adadin abin da ya cancanci a bashi na wannan dukiyar. In aka ga cewa abin da ya sata ɗin bai huce ba abin da ya- da- da- da ya cancanci a bashi, to yanzu ba za a yanke mishi hannu ba. Amma in aka ga abin da ya sata ya huce abin da aka bashi, ya huce abin da ya cancanci a bashi to nan sai a leƙa abin da ya sata abin da ya ɗora akan abin da ya cancanci a bashi ya kai dirhami uku ko bai kai ba in bai kai dirhami uku ba za a yanke mishi hannu ba نعم.
in kuma ya kai dirhami uku ko sama da dirhami uku to sai a yanke mishi hannu
ويتبع السارق إذا قطع Mm.
إذا قطع بقيمة ما فاق ما فات من السرقة في ملائه Mm.
ولا يتبع في عرمه ويتبع في عرمه بما لا يقطع فيه من السرقة Mm. Mm. Mm. Malam ya ce wa yuttaba'u sariqu ana bin ɓarawo yana na a matsayin bashi ne ake bin shi idza quti'a idan aka yanke mishi hannun ɓarawo idan ya saci wa mutum jika ɗari to bayan an yanke mishi hannu ba za a ce ba jika ɗari wannan ta sha banza saboda wannan haƙƙi ne na Allah to kuma kai wanda aka sace wa jika ɗarin kai ma kuma kana da haƙƙi na wannan jika ɗarin taka to za a bi wannan ɓarawon bi ƙimati ma fata ya kawo ƙimar abin da ya hallaka cikin wannan minas sarika na wannan kayan da ya sata fi mala'ihi a cikin yalwar shi in ya zamanto yana da yalwa mawadaci ne barawo ne wanda dama ba wai talauci bane yasa shi yake sata kawai na ya isa ne yake yi to yanzu idan aka kama shi bayan an yanke mishi hannu shikenan sai a huddo maka kuma kudinka a cikin dukiyar shi ka ce eh moto na ne ya dauka wallahi moto na ne jika 350 na siye shi bai huce ba sati biyu kuna gani amma yanzu da ya dauka yanzu ya cancanza shi ga baki daya balas shi shikenan za a hada maka ko 350 ko ka ce to tunda na haushe tsawon sati guda a kullum a jika jika yake shikenan a rage kudin kawai kwanakin wani a bani sauran kudin in je in cika in siyo wani bayan an yanke mishi hannu ha eh kai ma in baka da tausayi ya kayya an gane ko saboda ita shari'a a kullum tana tabbatar da adalci shi Allah ta'ala wanda ya halicci kowa yana da kwai haƙƙi akan kowa lokacin da ya zamanto mutum ya keta alhurmar da Allah ta'ala ya mishi ta musulmi ta ɗa ya je shi wa mutum sata to dole dole sai an yanke mishi hannu matukar abin da ya sata din ya kai rubin dinari ko sama da haka shine malamai sai suka yi sabani sai suka yi tattauna akan wata masala wanda yanzu inda da gangam za ka yanke a mutum hannun shi hannu ɗaya idan ka yanke rabin diya za ka biya sai ka ba da raƙumma hamsin amma yanzu kuma za a yanke hannu ga abin da ko raƙumi ɗaya bai kai ba ko rabin raƙumi bai kai ba suka ce me yasa inda in bai saci ba ƙasa da in bai saci ba sama da raƙumi hamsin me yasa ba za a ce ba sai ya saci sama da raƙumi hamsin za a yanke mishi suka ce to ai wancan lokacin da aka yanke wa mutum hannu Allah ne ya ba shi kariya don haka shi ya sa hannun shi ya tsada lokacin ku da aka ce a yanke mishi saboda ya yi sata ya keta dokar Allah ce shi ya sa Allah ya halitta a yanke mishi hannu da abin da yake mafi kaskanci an gane ku amma wala yuttabu fi udumihi ba za a buba mutum bashi idan ya zamanto talaka ne in ya zamanto talaka ne ya sa cewa mutum jika ɗari shi kuma ya kashe ta ne aka gado shi aka yanke mishi wannan hannu to shi wannan mai jika ɗari sai dai ya haƙuri ya roƙi Allah Allah bai da mishi gurbi saboda shi ma wannan wanda aka yanke mishi hannu dama talaka ne ba shi da komai wa yuttaba'u fi udumihi bima la yuqda'u fihi min as-sariqa amma kuma ana bin barawo bashi in ya zamanto talaka ne cikin abin da ya sata din bai kai ba wanda za a yanke mishi hannu idan ya saci kamar ya saci wata jika biyar ɗinka ya je ya kashe ta kuma daga baya ka gano shi to jika biyar ba ta kai ba rubuɗe dinari to yanzu wannan ba laifi ka ce to wallahi sai ka raba mun kana ko talaka ne ka ce ina bin ka bashi shikenan kuma zai rama ma kayan ka har idan ya samu ko a saka mai lokaci alhamdulillah wallahu ta'ala a'lam